إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أليس كذلك؟ وهو كذلك؟ babin da ya zo na mai haila in ta tsarkaka za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba haka sunna take ba ka isa ka shiga da hankalinka ba sai abin da aka faɗa ma shi za ka yi shi ne addini an fahimta me yasa za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba me yasa za ta rama kaza ba za ta rama kaza ba kai umurni ake baka ga abin da za ka yi ba za ka ce kai ga abin da kake son kai ba ibada kenan abinda aka ce kayi kayi ba abinda kai kake so kayi za ka yi an fahimta al'ibadatu huwa ta'atul abid lil ma'bud idan ma na ta'atul abid lil ma'bud biyayyan wa bawa ga wanda yake illa kama illa kama yuridu al-abidu sa'annan kuma duk wanda kake bautatawa shi ke cin moriyarka amma Allah kana bautata masa kai ke kai ke cin kai ke samun abai amfanin bautar yana dawowa ne a gare ka saboda Allah baya bukatar da kai da bautar ka duk baya bukata an fahimta yasa sai a mai da hankali a san mecece ibada in ba haka ba za ka bata lokacinka an fahimta za ka bata lokacinka don ka jima kana yi ka dade kana yi ka girma duk inda kai da girma shi dan ya girme ba ba haka bane ba wanda ya girme masa ne ba haka bane ba duk inda ka kai da shekaru shedan ya girme maka sashe sa yawan shekaru sun sa shedan ya shiryu shi sa abin da yake yayi daidai abin da ake so shine me aka ce na yi me aka ce na bari kuma waye ya iso min da wannan sako أليس كذلك فإنه جبريل أليس كذلك أتاكم قال أخبرنا أبو أثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد ابن محبوب قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى محمد ابن عيسى الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن أبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أن كربو دغنا عائشة الله كرمه داتتي كنا نحيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نحيد وين كنا ba su ɗaya ba kenan ba ba su ɗaya ba su biyu ba ko eh aka kunna kana ai ya wuce gan amma na hidu fi'lul mudari ko thumma natuhur muna yin haila mu tsarkaka fa ya'muruna bi qada'is siyami wa la ya'muruna bi qada'is sala sai manzo Allah ya ce murama azmi ba za ya baya cewa murama sallah hadha hadithun hasanun wa akhrajahu muslimun min riwayati mu'aza al-adawiyya an aisha وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم وهذا قول عامة أهل العلم دين أبن جمع لما يسك فآكينا أن الحائض إذا طهرت سوى ميحيلا إن تسركك تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ذات رام أزمي بذات رام صلى وكذلك النفساء حكم جنبي قال أبو الزناد abu zinad ya ce abu zinad ya ce inna sunana la ta'ati kasiran ala khilafin ra'ayi inna sunana la ta'ati kasiran ala khilafin ra'ayi tana zuwa su daiwa sabanin ra'ayi an fahimta fama yajidu almuslimuna buddan min ittiba'iha fama yajidu almuslimuna buddan min ittiba'iha so da yawa sunnoni suna zuwa sabanin ra'ayi to shi sa dole musulmi ya bi ya bi me ko da ya bi ra'ayi ya bi me ya bi sunna min zalika yana cikin waɗannan abubuwa anna al-ha'ida taqdi siyama wa la taqdi salata an fahimta babu hukmil mustahada babin da yazo na hukuncin mai jinin istihada jinin cuta kenan ko kala kaga an zance haila da istihada da istihada da nifasi jini uku kenan duk abwabul fiqh tun daga farko har karshe babu abwa babukan da ake shiga a jima ana wahala kaman abin da ya danganci mace abin da ya danganci mace ya fi duk wani babi tsawo da yawa an fahimta an fahimci wannan an gani an gani a aikace haka ne yake a aikace kaza da kazanta kaza da kaza kaza da kaza kaza da kaza me ya shafi duk abin da ya shafi mace ya fi yawa قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سينا عائشة الله يكرمك داتتي قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيور الله صحابية تتي سنة فاطمة بنت أبي حبيش ita ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce inni la abhur ya manzon Allah zubar da jini nake ba na tsarkaka jinin ya ki tsayawa afa ada usala yanzu sai na daina sallah qalat ta ce فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زون الله صلى الله عليه وسلم يتي إنما ذلك عرق ai wannan abin da ke zuba jijiya ce ta tsage ko ta samu matsala sai jinin na fitowa ba jinin haila ba inda haila ke fitowa nan jinin yake fitowa ba su kina ganin shi yake fitowan kike gani amma baki san inda yake baki san daga inda ya fito ba wa laysa bil haidati ba haila bace fa idza aqbalat al haidatu faturki as-sala tace ya manzo Allah ina ta zubar da jini baya karewa yushin dai da sallah ya manzo Allah ce ba haila bane in lokacin haila ya zo shi ki daina sallah fa idza zahaba qadruha faghsili anki dama wa salli in ai gwargwadon kwanakin da kike haila in ya wuce sai ki wanka ki sallah to wannan manzo Allah ya dora ta akan cewa ta san al'adar take an fahimta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yanda ya dora mutane wayannan masaloli ba inda za mu samu hukuncin su sai sahabi ya rawaito tabi'i ya rawaito sahabi ya rawaito manzon Allah ya ce kaza da kaza in muka zo muka zubar da sahabban da wayanda to hukuncin fikihu ya za mu yi duk abin da ya danganci shari'a mu ina za mu dauko mu yi to babu addini kenan abin da ake son a rusa kenan abu hurairar shi ya ce manzo Allah ya ce kaza anas ya ce manzo Allah ya ce kaza nana aisha ta ce manzo Allah ya ce kaza kaza kaza din nan su ne addinin da muke tafiya da su mu yi kaza kar mu yi kaza in kaza ya faru ga yadda za a yi sai aka zo aka rusa su buharin da suka rawaito sun yi laifi kenan ko sa'annan sai aka zo sahabban to in aka rusa su to yaya za in mace tana zubar da jini ya za ta yi afa ada usala kai ma matarka sai ta ce afa adawus sala matarsa ta ce afa adawus sala kowa ce na daina sallah to ya za a yi wanda zai nuna mana yadda za a yi babu an rusa abin shi kenan sai addini ya zama mai fauda hargowa da hayaniya to shi ne duk wanda ke sukan sahabbai ko tabi'ai ko mata maza manufarsa kenan inda zai tife inda zai tike kenan an fahimta man kasa ma lam yarahu bima ra'a arahu ma ma ma adamin wanda ya kiyasta abin da yake gani da abin da bai gani ba abin da bai gani ba zai iya kiyasta ai ga wanda ya kama hanya ga inda yake wanda ya kama hanya na uku na hudu da yazo ya shiga kasan inda zai yasa ce man kasa ma lam yarahu bima ra'a arahu ma yadu ilaihi mana'a an fahimta duk hayaniyar kenan fa yadda muke sallah yadda muke azumi yadda muke haji yadda muke zamantakewa na aure da mene da menene waɗanda suka rawaito muna an zo an rusa su ba mutanen kirki bane ake fada ko hadisan da suka rawaito kaza to shi kenan sai a daina a dakatar to sai a yi mai eh in aka bar wannan to shikenan su lahallari su ashmawi su risalat wa'ancan asalin an zo an rusa su wa'annan kuma fa sai a kokona sai a kokona su kenan su manufar kenan fa ba wani ba wata aba ce me ba wani abu ne da yake yana da asali ba ba wani abu ne da yake yana da asali ba in kana da kana da kokari ka san cewa ai ga Anas ga Abu Hurairah ga abinda suka yi na katubar ana mai duk ƙaryar da yake yi ka san wane shi ma yana kaza wannan ba ba waiwai bane ka sani ne bil fil ka fito kai ta faɗa bane ba haka bane ba eh wannan zaki ƙarya aka ce maka aka dora ka akai kana faɗa ka san wane ga aikin da yake yi ga abubuwan da yake yi ka sani wannan bil fi'li da fito kai ta faɗa mana mun faɗan ke da daɗi a me yasa wannan aka bakoye su saboda ya shafe ka ba haka bane ba shi yasa ba wanda za a shaurare shi an gama addini ya cika sahabbai sun yi abin manzon Allah eh ala hal ballag duk addini ya komai ya tafi cikin tsafta da tsari da ɗaukaka to daga baya duk wanda ya zo yana kawon abin nan yana farawa kasa inda zai tafi an san me yake faruwa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mace in tana son ta ji saukin wannan abin sai ta bi manzon Allah in baka ba suna shan wahala bijini ne ke zuwa ba ta san me sababin shi ba to manzon Allah da wata ta zo ta faɗa manzon Allah sai sai kashe ya kasa mata gida uku mace da ta saba da al'ada tana da al'adar da ta saba shekara nawa macin da ta san jinin haila da jinin rashin da jinin cuta ta sani tana bambantawa da macin da yanzu ta fara hailan kuma sai zo mata da matsala an fahimta guda nawa kenan macin da ta san jinin hailan yakinan ta san wannan jinin haila ne wannan ba jinin haila bane manzo Allah sai dora ta kan iliminta in ta ga jinin haila ta dakatar da sallah tana ganin jinin da ba na haila ba sai ta shiga sallar ta akwai abin da yafi wannan sauki ta san haila ta san jinin ta kware ba shakka ba komai tana gani ta sani kalarsa da karninsa da yadda take ji a jikinta tana ganin shi shi kenan haila ji yana canzawa kuma shi kenan ta san wannan ba haila bane istihaza ne sai ta shiga ibadanta wannan tana da wahala za ta sha wahala ta biyu wanda tana da al'ada shekara nawa tana tana al'ada din she matsala ta zo ta faru manzon Allah ce in in lokaci kowane wata adadin kwanakin da kike al'ada din yana kai sai ki dakatar da sallah yana wucewa sai ki shi wanka ki shiga sallah ki koda jini na zubowa ya dora ta kan me ilimin ta al'adarta ilimin ta shine mai bambanta tsakanin jini da jini wannan ya dora ta kan al'adarta in al'adarta ya lokaci kowane wata tana tana al'ada farkon wata ko tsakiya ko karshe kwana kaza sai manzo Allah ce da lokacin ya kai sheki da dakatar da sallah yana wucewa sheki wanka ki sallah ki karki damu kada ki damu kanki in ba ka zaki shiga rudu to wacce matsala wacce ta samu babban matsala shine yanzu ta fara al'adan kuma sai ta hadu da matsala bata san jinin ba bata bambanta jini ko bata da al'ada ta shi ne mushkila ko to ya za ta yi sai mazu Allah ce Allah ya sani ya shaida cikin ilimin shi za ki haila kwana shida ko kwana bakwai kowane wata ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai kwana shida ko kwana bakwai na wucewa ki yi wanka ki sallah ki magana ta kare in ba wannan mace ta ɗauka ba to za ta sha wahala تستذكر بثلاثة أيام تستذكر معنى تنتظر تستنظر ذات جرا ذات يمينين دكوانا ديا دكوانا بي سورة كان سكتي إن تيدا كون تيجرا هر يوتي كوانا قوم شاب يرجل النازوها سيمي ميسا با أتيغا بابا ميسا با أتيغا بابا duk wanda suka ce ba ya wuce kaza ba ya wuce kaza ba ga manzo Allah ya takaita ya ya yanke hukunci in ka bi hukuncin manzo Allah ka huta in ta bi in ta dauki abinda manzon Allah ya fara ta huta guda nawa ne wace ta san kalan jinin manzo Allah ya dora ta kan iliminta ta yi aiki da shi har lahira ta tsira insha Allah ta biyu wacce take da al'ada ta saba a haila din ta san al'adarta manzo Allah ya dora ta kan me al'adarta da kwanakin al'adar su wuce ki wanka ki sallah sallah ki tayi wacce ta fara ya zo mata da mushkila manzo Allah ya zaban mata yace Allah ya sani ya shaida cikin ilimin shi zaki haila kwana shida ko kwana bakwai shi yasa kowanne duk wanda yake dauka yayi kowane wata ke dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai yana cika ki wanka ki sallah ta yi to me kuma mace ke bukata yanzu amma yana min wasanni yana kaza da kaza ya zo kaza abu ne baki san asalin shi baki san yadda yake ba shi manzo Allah ya yanke miki an fahimta هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام وقال أبو أسامة عن هشام في هذا الحديث ولكن سيتي وانا روايتي ولكن دع الصلاة قدر, قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها كداينا كداكة الصلاة gwargwadon a kwanakin da kike haila a cikinta shekara nawa kake yi sun magtasili wa salli in kwanakin suka cika ki wanka ki sallah ko jini na zuba manzo Allah ya yanke miki cewa abinda ya sama da kwal al'ada ki din nan istihada ne ba haila ba ba haila bace tunda ke baki san baki bambanta tsakanin jini wa qala abu muawiya an hisham fi hadha al hadith wa tawaddai li kulli salatin hatta yaji zalika al waqt aka ce wannan hadisin shazun ne marfu'un wa sawabu alwaqf mawqufi ne wannan maganar yau kowace sai ki kowace sallah sai ki saki alwala kowace sallah sai ki saki alwala zamu zo ayi bayanin wannan magana insha Allah قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمت تكي زبد جني زمن من الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ummu salama ta je ta nemi fatawa daga manzon Allah ga wannan baiwar Allah ga halin da take ciki faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لتنظر, لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها وين كنا ki duba kwanakin da kike yin haila kafin wannan matsalar ta faru kwana nawa kike yi faltaturki salata qadra zalika shi ki dakatar da sallah gwargwadon kwanakin da kika saba kina yi din fa idza khallafat zalika kwanakin suka cika فلتغتسل سيكي وانكا ثم لتستنصر بثوب ثم لتصلي سيكي وانكا كي صلى abin da ake nufi kenan ina ma na ta tasir ta sa ta sa auduga ko ta sa kunzu wai saboda kar jini ya zuba amma hukuncin shine lokacin na cika sai ki wanka ki sallah an fahimta ورواه قتيبة ابن سعيد عن الليثي عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معناه وقال إذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه وسليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث أخو عطاء بن يسار قال الإمام مالتي إذا استعيذت المرأة إما تنا جنين إما تنا هيلة فجاوز دمها أكثر الحيض sai jininta ya wuce mafi yawancin haila wani suka ce kwana goma wani suka ce sha uku wani suka ce sha biyar akwai wanda suka fada sama sha biyar suka ce sha biyar sai hailanta ya wuce wannan lokacin fahiyya in kanat mumayyaza bi an kanat tara zamanan in sai ce in matan tana bambanta kalan jinin haila ta ta kware ta san jinin haila da wanda ba jinin haila ba بأن كانت ترى دما ترى زمانا دما أسودا صخينا قويا ita wani lokaci tana ganin jini baki mai kauri to haila kenan thumma tara raqiqan mushriqan sannan daga jini kuma da ya tsinke wanda yake ba baki sosai ba fa zamanu damil alqawi haiduha tada'u fihi salah a lokacin da take ganin jini mai kauri din mai baki mai sabon jini din to hairanta kenan wacce ta daina sallah da azumi fa idza taghayyara ila ar-riqa wal ishraq wa huwa zamanu al-istihaba lokacin da jinin ya canza ya tsinke ya zama ba baki kirba ya canza to lokacin istihaba kenan zai ta yi wanka ta yi sallah alaiha an taghtasila wa tusalli wa tusalliya wa tasuma ثم بعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى أن يأتي زمان الدم القوي فتدأ الصلاة da kowace aka ce sai ta yi alwala kowace sallah sai ta yi mata alwala kowace sallah sai ta yi mata alwala to in mace tana istihaza ta yi alwala ta yi sallan azahar in sallan la'asar ta zo za ta iya yin sallah da wannan alwalar ko sai ta lalle ne dole sai ta sake alwala ba wanda ya karanta babin nan kowa da ya je ajiyewa ya shagala ko eh ya aka yi shiru ya aka yi shiru وهذا معنى حديث فاطمة بنت أبي حبيش لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لها يتي معنى حديث فاطمة بنت أبي حبيش كنن دو منظر الله بزي يتي متى إن لوكتين هيلن يزو كدا كتن صلى إن لوكتين يوتي إن كيوان كاكي صلى تو منظر الله يسن تي ونما تنتنى على الآداء كينا تاسن الآداء تكينا كو فإذا أقبلت الحيضة فتركي الصلاة إلا وهي تعرف إقبالها وإدبارها ta san adadin kwanakin da take haila kenan wa qadra ibn shihab an urwa an fatima binti abi hubaysh anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha yace an rawaito manzo Allah yace mata idza kana damul haidati fa innaha aswadu yu'raf yu'raf yace ai injirin haila ne baki ne an san shi yu'rafu an san shi ko ya'rifu yana karni فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة إن كنت وأنك كذا كتد الصلاة وقال مقهول مقهول يتي النساء لا لا يخفى عليهن الحيضة يتي ماتا سنسن هيلا فإن دمها أسود غليظ أي جن هيلا بكيني ومي كوري فإذا ذهب ذلك وصارت سفرة رقيقة إن جن يسنكي زمجتهك فإنها مستهادة فلتتصل والجسد wali tusalli in ya zama haka sai ta yi wanka ta yi sallah wannan kwararrun mata kenan amma ba kowa ke gane waɗannan ba eh ba kowa ke gane ba shi yasa tsarin da manzo Allah ya faɗa miki shi zaki miki huta wa hadha qawlu malik wa shafi'i wa ahmada wa ishaka annaha ta'malu bit tamyiz za ta yi aiki da bambantawa ولا تنظر إلى عادتها لأن في الأمل بالتمييز اعتبارا لشيء بذاته bai ce ba za ta bi wannan maganar ba za ta dubi al'adar ta ba tunda tana bambanta jini in aka in aka yi aiki da bambanta jini la anna fil amal bit tamyiz ay i'tibaran li shay'in bi zatihi ai ta yi aiki ne i'tibaran bi dam da jinin ta yi la'akari wa bi khas sifatihi wa huwa nafsu dami fa kana aula min i'tibari zamanihi suka ce a wannan magana suka ce ta yi aiki da sanin kalan jinin shi ya fi tabbas da zai zaɓin kwanakin da take haila din to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata dama in kin sani ki aiki da sanin in ba ki da alada ki ga abinda manzon Allah ya faɗa qala al-imam fa innaha ta'malu bit-tamyiz bi thalath shara'id za ta yi aiki da tamyiz bambanci tsakanin jinin haila da jinin istihaba ba kowace mace za ta iya bambanta wannan ba e ko da ta saba yi ba ta iya bambanta don hankalinta ba zai zo ba ita abu ne ya zo mata tana Allah Allah su rabu yaushe za ta saura tana bincike wane kaza yaushe ki kaza yaushe ki kaza ba ba ko mafi yawancin su ba za su san wannan ba to shi aka ce in za ta yi aiki da tamizi yana bukatar sharuɗa guda uku ana ji ahaduha kaman ka ce ash-shartul awwal kenan Allah yantaqisa damu alqawiyyu an aqallil haidi sharati na daya jinin da yake mai kauri baki mai kauri aka tabbatar da cewa haila din ne kada ya ragu kasa da aqallal haid an fahimta aqallul haid wani suka ce lahazatan wani suka ce yini wani suka ce kwana uku ba haka bane ba in kika ga wannan shar'i shine kada ya zama kasa da akallul haid kenan eh eh a ba akallul haid a wajen ta ba su wa- ai a- akallul haid din an yi ittifaki ne akai wayan suka ce me lahaza wayan suka ce me yini da dare wayan suka ce me kwana uku to in mazhabin wanda suka ce kwana uku ne aqallul hayr shine kwana uku kar ya zama kasa da kwana uku wanda suka ce yini daya ne da dare kar ya zama kasa da yini daya to wanda suka ce lahaza shine to ina lahaza zai rabu wasani sai ga ashartu sani Allah ya sida ala aksarul hayr kada ya zama kuma yayi sama da aksarul hayr aksarul hayr shi ma uku suka ce kwana goma kwana goma sha nawa sha biyar shi kwana goma sha uku kwana goma sha uku sha biyar su ma aka ce akalla in aksarul haizi a mazhabin ku shine kwana goma sha biyar kada ya sama da haka in mazhabin ku sha uku ne kada ya sama da haka in kwana goma ne mazhabin ku kada ya sama da haka sharadin kenan ku wa shartu thalith sharadi na uku Allah yantaqisa damu الضعيف المتخلل بين الدمين القويين عن أقل الطهور kada. jinin da ke zuwa yana caccanzawa ne abda'if al-mutakhallil wanda ake ganshi ya canza ba baki ba na ba jini na farko din ba shi ma kada ya zamo bayna damaini qawi an aqall tuhuri shi kuma kada ya zamo kasa da aqall tuhuri aqall tuhuri aka ce kwana nawa kwana nawa aka ce aqall tuhur mace za ta eh aqall tuhur kwana uku kwana goma sha biyar akalla tuhuri eh akalla tuhuri kwana nawa kwana uku a gashi nan wa huwa khamsata ashara yawman ya wuce bar muna rudewa wa huwa khamsata ashara yawm akalla tuhuri kenan ma'ana akalla tuhuri ba akalla haid ba fa akalla tuhuri ma'ana mafi karancin kwanakin mace da za ta zauna a ce tana da tsarki har za ta shiga wani haid kwana goma sha biyar jiya sai da muka yi magana kuma da kowa ya je ya ajiye littafi to ya ilimi ya za a yi a raya ilimi kenan ya za a yi a raya ilimi hmm? fa'iza ta hallafa shartun min hazi shara'id shurud a shara'id in aka rasa sharaɗi ɗaya cikin wayannan sharuɗai guda uku matsalar amalu bi tamyiz ba za ta yi aiki da bambanta jinin ba وهي بمنزلة مستحاضة تردم على لون واحد ta zama mai jinin cuta kenan jinin da take gani kalarsa ɗaya ce tunda ba za ta iya ba kenan wa sabilu hadhihi an tura'i adataha fi tuhri wal haidi fi salif ayyamiha hanyar da zai sa a fahimci wannan ta kiyaye al'adanta lokacin da take sarki kwana nawa take yin sarki saboda ana magana ne akan akalla tuhri da aksarul haid akalla shi a ce to shikenan shi ta yi la'akari in tana al'ada kwana nawa take yi in tana tsarki kwana nawa take tsarkaka haila ya zo mata shi ta kiyaye wannan shine za ta shi za ta za ta zauna lafiya ko fa bi qadri adatiha fil haid fi kulli shahrin tada'u salata was sawma gwargwadon al'adanta a kowane wata za ta daina sallah da azumi yana cika shikenan sai ta sai ta yi sallarta ثم تغتسل وبعده تتوضا لكل صلاه فريده الى انقضاء قدر عادتها في الطهر a lokacin za ta yi wanka ta yi alwala ta yi sallah duk sa'an da za ta yi sallah sai ta sake alwala har kafin inqidai qadri adatiha sai lokacin da al'adar ta ke cika al'adar ta ba haila mana kwana nawa take zama haila ya zo mata ta zo mata وهذا معنى حديث أم سلمة لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تهيضهن من الشهر قبل أن يصيبها آه الذي أصابها تكلي أبن تكي نشوتا كافن wannan kullu kowane wata kwana nawa take yi da dare kafin wannan matsalar ta zo kowane wata ya zama nawa take yi kwana nawa take zama ai kowa ta san za ta yi kwana kaza sai alhaila ya zo mata za ta san ta yi haila kwana kaza zai dauke to sai an san wa'annan dan Allah wa'annan maganganu in baka je ka zauna kai ma tsawa ɗaya ka wahal da kanka ba ya za a kiyaye wa'annan in zaka je ka aje littafin to me kina ma nan ilimi da aka yi kenan ka zo an karanta maka an fassara maka ai maka bayani sai ka je ka rufe ka aje tafiya zai amma kai ma kaje ka zauna dama kafin ka zo yadda ake karatu kafin ka zo makaranta abinda za a karanta duk sai ka karanta shi abinda za a karanta sai ka karanta shi sau biyu sau uku ka fahimci abinda za ka fahimta abinda ya daure ma kai ka fahimci shi ya daure ma kai to shine in ka zo malam na magana shi kana ganin komai fili abinda har malam ya gama magana baka fahimta ba shine sai ka sake tambaye in ba haka ba da za a yi karatu wallahi muna karatu malami zai ce ahmad ka je babi kaza cikin nahu ka karanta min gobe kafin mu fikihu ne tafsiri ne hadisi ne nahau ne ko menene sai mun karanta shi sosai ka zama kaman sa'annan shine shine za a zo ana karatu kaza ana daga yasa me me yasa kaza me yasa kaza ina kaza amma ka je ka zauna ka zo ana magana ka fahimta ba ka fahimta ba ya malam zai san ka fahimta ko ba ka fahimta ba to shi kenan malam sai zo yana ta wahala yana ta surutu yana ta magana dukkan mu gashi mun karanta an fahimtar da mun fahimta sannan kuma mas'ala ta tashi sai a bugu waya malam mas'ala kaza zan iya fassara zan iya bada fatawa da kaza to me amfanin abin da aka faɗa maka eh ai na ce wannan matsalar za ta zo karshe ai ba mu wace sa ai daga ai ina sane na ce mace mai istihaba in ta yi alwala ta yi sallar azhar za ta iya yin sallar la'asar da wannan alwalar an ba da fatawa an yanke ana daga hankalin ana jawo hankalin mutane ne da wannan tunanin ba shi an saka maka shi kai ta tuya za a yi ya za a yi mai yoyon fitsari Allah ya kiyaye mai istihada mai zubar da jinin cuta ya za su kowace sallah sai an yi alwala shi ne abinda wani suka ce kowace sallah sai ka yi alwala ko sai ta yi alwala wasu malamai suka ce duk abin da ya fi karfinka ba ka da iko a kan shi an yafe maka ya yi alwala ko ta yi alwala sai ta yi sallah a zahar sallar la'asar ya iso wannan alwala ba ta warware ba sai dai wani abu daban ya warware wannan alwala an fahimta menene misali jinin istihara ko yoyon fitsari yoyon fitsari kana sallah ma yana digowa kana ne eh kana cikin sallah fitsarin ya digo sai ka yanke ka je ka yi sallah ana shakka ne ana shakka ne duk ka'ida cikin shari'a duk abin da ke zuwa ba da zabinka ba ya fi karfinka to shari'a ta yafi ta sassauta ma wani kana iya rike fisari kana iya sake fisari sai Allah ya kiyaye sai matsala ta zo fisarin ke zuwa yoyon fisari ba shi ne yoyon fisari ba shi kenan ba ruwanka ka yi tsarki sai ka yi alwala ta yi tsarki ta yi alwala Allah ya kiyaye aka yi sallah zuwa la'asar wannan alwalan fitsarin da ke fitowa ba zai warware maka alwala ba sai in wani abu daban ya warware alwalan bisari bawali kada ke warware alwala da mai kuma da abubuwan da ke warware alwala din waɗanda su kake iya control ɗinsu kana da iko a kansu ka hana ko ka saki to su shine in waninsu ya fito ko ka fitar da shi to alwala ta warware kenan amma wannan alwalar ba ta warware ba za ka yi sallan la'asar da ita an fahimta haka mai istihada wannan magana cewa kowace sallah ai mata alwala magana ce ta yan su malamai an fahimta wa in kana mubtada'a istuhidat awwala ma ra'at ad-dama yanzu ta fara kuma sai ta fara hailan da rikici fa inna shafi'iyya yarudduha ila aqall al-hayl imamu shafi yace sai ta yi mafi karancin haila wa huwa yawmun wa layla fatada salata zalika alqadra akhadhan bil yaqin je ta daina salla yawmun wa layla wai akhadhan bil yaqin a mazhabin shi kenan ko thumma taktasil wa tusalli sa'ira ash-shahr sai ta yi wanka ta yi salla sauran kwanakin watan wa minhum man yarduha ila ghalibi adat adati man hiya fi mithli sinniha min nisa'i ashiratiha wai suka ce a sai a duba na ɗan uwanta yayyanta kannanta gogoninta ka mai ne ya matan danginta sai a duba kwana nawa suke shi a bata wannan hukunci wa huwa qawlu sufyana mazhabin sufyana thauri kenan wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadith fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin inna ma zalika irqun qala al-khattabi yuridu anna zalika anna zalika illatun hadathat biha min tasaddu'il urub yace ai wannan wata illa ce da ta faru saboda ke tsagewan ballewan jijiya ko tsagewar jijiya jini ke fitowa inda wannan jinin ke fitowa ba shine inda haila ke fitowa ba fitowarsa take gani amma ba ta san mafarin su ba ina suke fitowa ba wata salar damu walaysa bidami alhaidi allazi yaqdhifuhu arrahim limiqatin ma'lul qawluhu fa idza dhahaba qadruha in gwargwadon ce ya wuce gwargwadon abin da kike yi kwana nawa na yauce faghsili anki dama wa salli ki wanke jini ki sallah dalilun ala annaha la tatarabbasu shay'an ba'da zahabi zamanin haidiha wai dalili ne da ake cewa in ya yanke ba za ta kwara kwana ɗaya ko kwana biyu ko uku ko uku ko uku ba an fahimta wa qala malik imam malik yace al mustahabatu tatarabbasu ba'da zamanin haidiha thalathata ayyam imam malik yace mai jinin istihaba bayan hailanta ya cika kwanakinta ya cika za ta yi jiro kwana za ta za ta menene tatarabbas za ta yi jinkiri kwana uku illa an yazida damu ala khamsata ashara sai dai in za ta jira kwana uku ta kara kwana uku ta kara kwana uku kwanaki uku uku da take karawa in ya kai da kwana ya lokacin ya cika kwana goma sha biyar ya ce daga sama da haka sai ta ɗauka cewa istihaza ce an fahimta wannan duk ijtihadi ne amma abinda manzo Allah ya fara lokacin ailan na cika abinda ta saba din kar ta kara koyi ne ɗaya balle kwana uku kwana uku kwana uku zai a ce ka kara kwana uku uku har karin ya zo ya cika kwana goma sha biyar game da abin hailan da aka yi din to shine sai a ɗauka a shi a hailan ta na cika kwanakin na cika sai ta yi wanka ta yi sallah قال الحسن نمسك تمسك عن الصلاة بعد أيام عيضها يوما أو يومين shi kuma yace bayan kwanakin hailanta ya cika sai ta dakatar da sallah kwana ɗaya ko kwana biyu eh wai saboda ta tabbatar sun mai ba da zalika mustahaza sai bayan kwana ɗaya ko kwana biyu ta zama mustahaza kenan duk waɗannan malamai ijtihadi suke kowa gwargwadon fahimtar su yana ijtihadi wa qawluhu fi hadith ummi salama thumma litastaghfir litastaghfir bi thawbin bina ma'anan fal istighfaru أن تشد ثوبا تعتجز به عن موضع الدم ليمتنع السيلان الاستسفار شيء تدعوكو أودغا ko tsumma ko kunzugu ta saka saboda za ta yi sallah kada jinin ya zo yana zuba yana zubowa inda zake sallah ko masallaci ko menene wa minhu safaru dabba yashuddu ta yushaddu ta tazarabiha فعلى المستحاضة إذا أرادت الصلاة أن تعالج نفسها على قدر الإمكان بما يسد المسلك sai wannan ya ce a abin mai istihada ta yi iya kokarinta da ta san za ta iya yi kar jini ya zubo waya ruddu dama min kutunin wa nahwihi abinda za ta sa ko auduga ko tsumma kun zugu ko wani abu ne abinda za ta sa abinda ta san za ta sa ya tsare jinin fa in galaba damu fa qatara aw sala ba'da al mu'alaja bil istisfar wa shaddu ala qadr al imkan tasihu salata ya ce in ta yi kokari ta sa audugan ko kunzugun ko tsumman duk da shi tana sallah shi jinin ya fito aka ce sallar ta yi ko? ta sifa salatu ha abin ya fi karfin ka shari'a ce ta ɗauke maka shi wala i'adata alaiha wa kazalika hukmu salasil bauli ruya an aisha ta qalat itakafat ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun nana aisha tace wata mace cikin min azwajihi mustahaba wata mace wata cikin matan manzon Allah ta yi itikafi kuma tana istihaba fa kanat tara al-humrata was sufra sai tana ganin jini jaje jaje da abin nan suna suna fikira fitowa fa rubbama wada'ana taftataha wa hiya tusalli zai ce wani lokaci mu sa ta sa abin kariya mu ka mu sa tana sallah wa yajuzu lil mustahabati al-iktu wannan magana me yake nuna me take nuna eh eh a'a ma'ana lokacin da take mutum ke sallah yoyon fitsari shi fitsarin ya dubu ya bata mai sallah sallah ta ɓace to abin da ko waya juzu lil mustahadati to ya ce yanzu sha ce menene yake halatta ma mai ciwo mai istihada waya juzu lil mustahadati al i'tikafu fil masjidi mai istihada ya halatta ta yi itikafi a cikin masallaci wa tawafu za ta yi tawafi wa qira'atul qur'ani waya juzu lil zawji rishyanuha mijinta ya halatta ya zakke mata كما تجب عليها الصلاة والصوم هذا قول أكثر أهل العلم واجبين تصلى تيازم هل فهمت؟ روي ذلك عن علي مذهب من إمام علي كنا وابن عباس وقاله سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وأن من ينتبع مذهب سكينا قالوا في المستحاضة سنشي ميجين تشوتا تصلي وتصوم رمضان ويغشاها زوجها za ta yi sallah za ta yi sallah za ta yi azumin ramadan mijinta ya zai iya saduwa da ita ya halatta ya sadu da ita don haila aka hana in mace na haila aka hana mijinta ya sadu da ita amma istihara fa istihara ba jinin haila bane wani jini ne da ke fitowa daga jijiya yana fitowa mata ba su san inda yake fitowa ba sai dai suna ganin fitowar shi da kuma wannan jini ne wannan jini ne ba ta bambantawa shine aka bayyana mata cewa jinin haila na fitowa ne daga mahaifa daga kaza kaza kaza wannan jinin istihaza jini jijiya ce ta tsage ko ta kece ko ta wani abu sai jinin na fitowa daga nan ba hukunci su ba ɗaya bane hukunci su ba ɗaya bane ba وروي عن عائشة أنها قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها wata maganar kuma fadar a wani fadar aka ce mai istihada mijinta ba zai zakke mata ba mijinta zai zakke mata shine daidai wa qala ibrahim al mustahadatu la yatiha zawjuha wa la tasumu wa la tamassu al mushaf fa inna ma rukhisa laha fi salati duk wannan ijtihadiyat da wannan mas'ala ai ta yi nisa ku an fahimta eh matan ɗaya ce wai musamman ma matan ɗaya ce ya matan waye ce ga zauna da mace ɗaya kaɗa ya a ba larura ba ce tsoron matan kaɗa ba wanda larura za ta sa ya zuwa sai kana tsoron matan ka inda sa'an nan kuma mace ita kuma ba abin isa ba ne ta ce za ta hana mijinta yin aure ya tara saboda fadar Allah abin da ke kai kawo ba adalci wannan hakkin wane ne hakkin ki ne ko hakkin shi ne hakkin wane ne sai kika shiga cikin hakkin shi kina son ki hana shi ki mishi adalci ko kin zalunce shi to duk wanda ka zalunce shi kayi mishi gata wajen Allah Allah na tare da shi akan kafa Allah zai yake ki saboda wannan abu abinda ake bincike wannan abinda nake son nayi hakki na ne ka nema ko da zaka rasa ranka ba hakki na bane ana manta da Fatima binti Kaisin ba a manta ba ko to haka ake son mutum ya zamo mace kenan ba abin haka ake so mutum yanzu ya manzo Allah gashi nan mijina ya sake ni sun bani abinci yayi kadan na ganin bai izubu na fi karfin wannan abinci yace a kashin gaskiya ma baki da hakkin abinci au taimaka min ma suka yi sadaka kenan ko taimaka ba hakki na bane aka ce ba hakki yace in ko ba hakki na bane ba na so eh na kwanan yin wazan mutum to da kowa zai karfin hali ya tsaya kan hakkin shi abinda ba hakkinka bane ka hakura da kowa ya tsira da mutuncinsa da kuma ya tafi dai to amma zaka shiga cikin abinda ba hakkinka ba kana son kai tashin hankali a ciki duk wanda ka zalunce shi in ke kika zalunci mijinki wallahi ki mishi gata wajen Allah Allah na tare da shi a kanki in kai ka zalunci matarka wallahi kai mata gata wajen Allah Allah na tare da ita a kanka to meye gwaninta a ciki me ya gwaninta a ciki قال الإمام رضي الله عنه وعلى المستهارة أن تتوضأ لكل صلاة فريضة قالت عائشة في المستهارة تقعد أيام قرائيتي وإمي استهادة جسا لنفر الله أن ذات يسيتا ساكي الولا القائدة كوا in ta yi alwala ɗin kamar taimama yadda suka yi sabani ana haka suka kari juna ilimi a cikin taimama in ya yi taimama ya yi sallar azahar shi sallar la'asar ta zo babu ruwa ɗin zai sake taimama ne ya yi ko kuwa a a wannan alwalan na nan eh eh eh mutum ya yi taimama ya yi sallah a zahar yana zaune wajen har sallar la'asar ta zo wani abu daban bai zuwa warware taimaman ba zai iya yin sallah mana taimama dai za a iya sallah biyu da ita da shi za a iya za a yi sallah biyu da shi za a iya sai in wani abu daban ya zo ya warware wannan alwalan me yasa aka ce za a yi sallah da taimama ɗaya sallah biyu har ko mece ce me taimama eh rashin ruwa shine taimama taimama na me to abinda alwala zai yi taimama za ta yi ba haka bane ba shi ne mana taimama na zuwa ne eh badalar wudu maimakon alwala to za ta rike duk abinda alwala za ta rike sai wasu ka ce a'a in azabun la'asar ta zo shi ya sake yin taimama to ijtihadi ne nan malamai kawai amma in la'asar sallar la'asar ta zo wannan taimaman ba a warware ta da wani abu daban ba ko wani abu a za a iya yin sallah da an fahimta haka mai istihaba haka mai salisul baul haka haka haka sura lokaci sura miki na biyar قال الإمام رضي الله عنه وعلى المستهرة أن تتوضأ لكل صلاة فريضة قالت عائشة في المستهرة تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا mai istihada jinin cuta za ta zauna kwanakin da ta saba yin haila in ya cika sai ta yi wanka ta yi sallah wata tawadda li kulli salatin amma duk sallah za ta yi sai ta sake alwala wannan mazhabi ne na malamai wayan suka ce ba sai ta sake ba qala al imamu wala yajuzu laha an tajma'a baina salatai fardin baya halatta ta hada salloli guda biyu da me alwala ɗaya ko wala baina tawafai fardin bi wudu'in wahidin wai ba za ta yi alwala ɗaya da yi sallah azhar da lasar ba ko kuwa tawafi su biyu ba waya juzu an tusalliya faridatan wa ma sha'at min an-nawafil amma ya halatta ta yi sallar farida da nafilu in sun yi raka'a 100 ta yayi a wajen ingancin sallah da rashin inganci akwai bambanci tsakanin nafila da farida eh babu yasa duk ijtihadati ne na malamai Allah ya saka musu da alkhairi to wa'annan ijtihadati duk da suka yi kokari da su dora mu akan yadda za mu yi ibada mu je mu hadu da Allah shi aka zo ana son a cire shi tun daga asali a kifar to sai a waye gari a cikin imuwa ya za mu yi ibada kenan to shikenan sai a zo a daina ibada Allah ya kiyaye wa an tahmil al-mushaf wa kadhalika salisul bawl وجوز أصحاب الرأي لها أن تجمع بين فرائد بوضوء واحد في وقت واحد ahnaf suka ce ai za ta iya hada salloli biyu da alwala daya amma fi waqtin wahidin ko wa qala rabi'a laha an tusalli ma lam yusibha hadathun ghayru dami yace za ta yi tuka gani za ta yi salla azhar la asar magriba isha matukan alwalan ba ta warware da wani abin sabanin jinin da ke fita ba fa amma almustahadatu idza kanat qad nasiyat adataha to mai jinin biki jinin cuta istihaba da tana da al'ada sai ta manta kwana nawa ne la ta'rifu waqtaha ta manta yaushe ne farkon wata ne ko tsakiya ko karshe ta taba tunanin wannan da tana yi ta san lokacin ta farkon wata ko tsakiya ko karshe ta san kwana nawa take sai ta zo ta manta bata san kwana nawa ta manta da kwana nawa take yi kuma yaushe take yi farkon wata ko tsakiya ko karshe haka zai yi eh eh da wahala baya hana faruwarsa da wahala mana zai yi amma da wahala ma'ana ka- ba zi- ba ba- ba kowa zai ta haka ba to yanzu magana kama ta tabbatar da zai yi don eh in kace da wahala ba ana iya samu ana iya samu ana me zai sa a samu haka eh eh wannan matsala ce mai yawa ta fi wancan mace ce mai al'ada sai ya ɗauke shekara ɗaya biyu uku sai ta je umra ko haji jin daɗi a ce sai kuma ya sake dawowa ai ba ta manta al'adar ba ne ta daina ne a gaji wannan ko tana yi ta saba shekara biyar goma ashirin sai ya zo kuma abin ya ɗauke mata kwana nawa take yi ne farko wata sakiya ne ko farko ko ƙarshe wannan sai in an samu sai in rashin lafiya ya samu sai da rashin lafiya ko lafiya kalau haka zai yiwu da wahala ko نسيت عادتها لا تعرف وقتها ولا عددها يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة التي سيتي وانكا قوة صلى وتصوم جميع رمضان سأنن أزم رمضان وتقضي تساكي راماوا ويجتنبها زوجها أبدا فقد روي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جهش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل كل صلاة وأن شاذ نيكو إيه وأن حديث ne شاذ أمرها أن تغتسل بكل كل معناها duk sanda za ta yi sallah sai ta yi wanka a aka ce in ma ta yi ra'ayin ta ne amma shari'a ba ta kallafa mata ba قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي ita ce ta zaben makanta kowace sallah za ta yi sai ta yi wanka amma ba umarni ne na shari'a ba an fahimta lokaci ya cika ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
ya ce kuma da yanzu zai dauko mafi din ya sanya za a yi bai ba da kudin ba ba za bai ba da kudin ba